تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلك من أنباء الغيب نوهيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ina masu ga musulun sula za ku shiga musulunci to alhamdulillah ku haka da hannunku sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kuka faɗa cikin wannan larabci kun ce kun yarda tun daga zuciyarku har bakin ku Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komi shi yayi kowa kuma shi ne mai komi mai kowa shi kadai ba shi da abokin tarayya kun ce kun yarda annabi Muhammadu bawansa ne manzonsa ne shi ya aiko shi da wannan addini kun ce a cikin wannan larabci kun yarda tun daga zuciyarku har bakin ku annabi isa ba dan allah bane wato yesu ba dan allah bane bawan allah ne manzon allah ne kamar yadda allah ne yake kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ba mijinta ne yake kera mata ɗanta a cikin ta ba shi uban ba shi ke kera jinjirin a cikin matarsa ba allah ne ke kera wannan jinjiri ya sa masa rai yadda allah ke kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ba uban yaron ne ke kerawa ba haka allah ya kera wannan babban mutum annabi isa a cikin maryamu ya sa masa rai Allah ba uban kowa ba ne Allah ya wannan irin abun mamaki fiye da shi ma ya yi annabi Adam ba uwa ba uba ya yi hawa'u ba uwa saboda haka ya yi isa kuma ba uba sai dai uwa wannan iko ne na Allah kun ce kun yarda kun yarda abin nan duka kun yarda ka ji abin na faɗa ka yarda ko to alhamdulillah ne muku murna yanzu kun zama musulmi dukkan musulmin duniya yan uwanku ne duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ku duk abin da bashi da kyau wajen musulmi ya zama bashi da kyau wajen ku za ku yi wanka ku so sallah kuma za ku kame bakin ku sai rana ta faɗi ku sha ruwa za ku yi niyyar mai azumin nan tare da ku Allah ya ba ku dukiya ku fidda zakka Allah ya ba ku dama ku je haji wato kuma duk abin da musulunci baya yi kamar cin naman alade kamar shan giya duka ba za ku yi ba wannan shine abin da zan gaya muku kuma menene sunayenku na da kai mai sunan ka na da sunday yanzu wani suna kake so na musulunci omar sannan na omar kai ka ya sunanka john menene sunan da kake so na musulunci abubakar shi kenan ga abubakar ga omar muna muku murna alhamdulillah dauko musu dauko musu abun yin tagwa
wani kasar mu na ba su ne wani kuma da Allah Allah ta kawo da alheri a ba su ku je ku yi tagwa dogo ma da Allah a ba su na da sonde da john kai sunanka da john ne ko sunanka abubakar sonde sunanka sunan da sunanka umar yanzu ma da Allah walin ka ta kuma
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قول هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gaida annabi Nuhu annabi Nuhu ya ji tsoro lokacin da yake cewa Allah in wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khatina in dai baka min gafara ka ji tausayi na ba wannan tambaya da nayi nayi kuskure Allah ya ce masa ibid bi salamin minna wa barakatun alayka sauka lafiya ina gaishe ka Nuhu ina maka gaisuwa aikin da kai na shekara dubu hamsin ina gaishe ka bi salamin minna barakatun alayka zaka sauka lafiya tare da albarka zaka aiki annabawa da yawa da kai da ya nuhu bi salamin minna wa barakatun alayka wa ala umamin mimman ma'ak malamai sun ce wannan karatu banda a cikin alkur'ani ko a larabci in aka sa wani littafi ba zai yiwu ba min jaye guda takwas a haɗe min jaye a jere a jere guda takwas ko a larabci in wani littafi aka sa ba zai balaga ba amma gashi ya zo qur'ani min jaye guda takwas suna bin juna amma ba su wata kalmomi ba wa ala umamin mimman ma'ak wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatihum thumma yamassum minna azabun alim tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilay wato kuma dukkan ilimin nahu masu nahu sun ce wai ya ƙare a nan ga rufu'a ta jawau ga kisira ta jaya ga fataha ta ja alifi nuhiha duk nahu fannin sa ya ƙare a nan tilka minan bayan rabi nuhiha ilai dukkan waɗannan labari muna baka labarai ne ya rasulallahi wanda suke labarai ne na tuntuni na shekara dubbai na gaibu nuhiha ilaika muke maka wahayi da su muke gaya maka su filla filla filla filla ma kunta ta'lamuha da baka san waɗannan labarai ba kai da kanka wala qaumuka haka mutanenka larabawa ba san wannan kisoshi ba wato kissan annabi nuhu ta shiga cikin attaura an kawo ta cikin attaura amma ba za ta samu tafsili irin wannan cikin alkur'ani ba amma a cikin attaurin ne kurun aka samu kistan annabi nuhu amma ba ta zo tafsili irin wannan ba a cikin ne suke kiran jirgin jirgin ruwa din wai za ka yi akwati za ka shiga kai da mutanenka a cikin akwati nuhiha ilai a tilka minan ba'in ghaibi nuhiha ilai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan na cewa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha ana masa magana ne akan matsayinsa na sabon mutum mai shekara arba'in da yan kai ana masa magana ne a matsayinsa na sabon mutum mai wannan irin jiki na mutane mai shekara arba'in da yan kai amma in ba haka ba aika mun a halicci sama da ƙasa da al'arshi da komai ma Muhammadu yana nan amma lokacin yana wani abu ne dan na asirin Allah ba mutum ne mai jiki irin na ‘yan adam ba ya taɓa tambayin jibrilu shekarun ka nawa jibrilu ce wallahi ba zan iya sanin shekaruna ba amma akwai wani tauraro da na kiyaye yana fitowa wuri kaza. sai ya shekarar dubu saba'in yake fitowa in ya ɓuya sai ya shekarar dubu saba'in ya sake fitowa na gan shi sau dubu saba'in in ji jibrilu ya ce a lokacin ban zama mutum ba ni ne kake gani a wannan matsayin tauraro a lokacin ban zama mutum ba ni ne kake gani a cikin wannan matsayin tauraro shi shi ne farkon halitta shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ubangiji ya ajiye shi kusa da ahadiyarsa ya ajiye shi kusa da hadiyarsa ba wata halitta kusa da Allah banda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai an dawo wajen wahidiyya ake tadda annabawa wanda za a fara tarawa a wurin annabi Ibrahim alaihi salam sannan a tadda annabi Musa sannan a tadda annabi Nuhu sannan a tadda annabi Isa alaihi salam sannan kuma dukkan sauran annabawa sannan a su samun halittu su mala'iku da sauransu shi annabi musulmi shine ahadiyya saboda haka shi kadai ne ya san Allah a ahadiyarsa amma sauran dukkan halitta sun san Allah cikin wahidiyya ne in Allah zai magana da Muhammadu zaka je ce qul huwallahu ahad amma in zai saura magana da sauran halitta sai ce wa ilahukum ilahun wahid wahid ba su da iko san Allah cikin ahadiyya su sauran halitta sai da cikin a cikin ahadiyya sai da cikin wahidiyya sallallahu alaihi wasallam ta cewa ma kunta ta'lamu wa anta laqa muka min qabli hadha ana magana da shi ne akan matsayinsa na sabon mutum wanda aka yi shi yanzu mai shekara arba'in da ɗan kai an aiko shi yana isar da aika kamar misalin babban mutum ne a cikin gwamnati ko ya janar janar tun bai zama janar janar din ba yana cikin gwamnati da shi ake damawa har ya zo wata ran sai ya zama shugaban kasa tun ana masa magana akan matsayin shugaban kasa sai a ce shigowanka gwamnati har hali ya shekaru cikin gwamnatin su ne masu damawa amma in za a masa magana za ce shigowanka gwamnati ne kaza ya zama kaza shigowanka gwamnati ne kaza ya zama kaza to haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam in ana masa magana a matsayinsa na na annabi sai a ce wannan labari muna gaya maka shi ne kai ma baka san shi ba mutanen ka ma ba su san shi ba in an zo maganan annabi Musa yakan ce na tabbata baka taɓa zuwa Madiyana ba balle ka san yadda annabi Musa ya zauna a Madiyana har yayi aure a Madiyana har yayi kiwo na shekara goma a Madiyana baka taɓa zuwa wurin ba balle ka kawo musu labari duk wannan ina gaya maka ne tsakanina ni da kai wajen wahayi sallallahu alaihi wasallam ma kunta ta'lamuha wannan labarai kai baka san su ba anta wala qaumuka haka mutanen ka laraba ba san wa'annan labarai ba don ba san attaura ba su karanta labarin annabi nuhu min qabli hadha kamun wannan bayani ne maka min qabli hadha fasbir ya rasulullah kai hakuri kai hakuri dama na gaya maka dukkan abin da aka gaya maka na bacin rai an gaya wa annaba yan uwanka fiye da wannan kamar yadda ka ji na wajen annabi nuhu kuma za mu ci gaba da gaya maka yadda yan uwanka suka sha wahala daga wannan kissa za mu kissanta maka kissar annabi hudu idan mun gama za mu kissanta maka kissar annabi salihu in mun gama za mu kissanta maka kissar annabi ibrahimu kamun a yi kissar annabi ludu sannan mu kissanta maka kissar annabi shu'aibu mu karasa maka da kissar annabi musa zaka ji duk yadda aka gama sallallahu alaihi wasallam ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha abin da yasa ubangiji ce da shi da mutanensa duk ba su san waɗannan labarai ba kamun wannan bayani domin inda shi bai san su ba amma mutanen garin su makka sun sani za ce su ne kenan suka koya masa a wurin su kenan ya ji to da shi da su din duk ba san wannan labari ba sai da Allah ya kawo wannan labari min qabli hadha fasbir kai hakuri ya rasulullahi innal aqibata lil muttaqin karshe mai kyau ya tabbata ga masu tsoron Allah kai ne shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka illal ladzi da aka ce illal ladzina sabaru abil salihat shi ne shugaban masu hakuri
wa ila adina qawm huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون كذا مش قصة النبي هود wanda su ne ada wanda suka gaji duniya bayan tufana shi da annabi nuhu ya zauna a indiya ya zauna a damascus ya zauna a kufa a kufa ne ruwan tufanin ya same shi kuma ya je ya sauka a judi can wajen mausal duk da middle east din ne sharqul ausar to shi ko annabi hudu an yi shi a kudancin yaman ne a can yayi yi zamaninsa a kasar yaman za mu shiga kistarsa wa arsalna ila adin akhahum hudan kamar yadda muka aiki annabi Nuhu zuwa mutanensa haka muka aiki annabi Hudu zuwa ƴan uwansa mutanensa wato mutanen lahaqaf can aka aike shi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu kamar yadda kai muka umurce ka ka faɗa cewa alif lam re kitabun hukimat ayatu suma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah to haka annabi nuhu ma ya faɗi kaji annabi hudun ma abin da ya faɗi kenan wato amfanin aiko manzanni a daina bauta wa dodanni a daina bauta abun banza a bauta Allah shi kadai shi ma abin da ya faɗi kenan ya rasulullah Allah ta abudu illallah inan tumu illa muftarun duk abin da kuka bautawa ba Allah ba to kun yi ƙarya Allah shi ne abun bautawa na gaskiya
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني أفلا تاكلون يا قوم يا قوم متانينا إن جاء النبي نوح ينا غيا وآداوا manyan mutane masu ƙarfin gaske sun taso ne cikin taki duniya ta riga ta sha ruwa na tufa na ta yi taki aka yi su manya-manya masu girman gaske da ya ce nan tumu illa muftarun ya qaumi la as'alukum alai ajran akan isar da wannan aika na Allah ya ku mutane na bana neman ku bani lada domin idan wani mutum ya ce ga wata halaka za ta same ka amma ni kadai na san hanyar da zan yi fudda kai amma sai ka bani kaza kuma tabbatacce ne halakar ba wa- wai magana ake yi ana burga ba da gaske ne to lalle mutum yana da wannan kuɗin zai bayar don ya tsira kuma idan mutum ya zo ya gaya wa wani ga wani babban samu za ka samu amma sai an haɗa da ni za ka samu samu amma ni ba zan yarda ba sai ka bani kaza to mutum zai bayar to su annabawa za su zo ne su raba mu da wutan al- da wutan lahira su kai mu har cikin aljanna ai da ya kamata su karfi lada amma kowannen su yana cewa wannan aiki da Allah ya sa ni bai sa ni don karbi lada wajen ku ba Allah da ya sa ni wannan aiki shine zai ba- bani ladansa Ah, la as'alukum alai ajra ba na tambayan ku lada akan isar da wannan aika na Allah ina jiriya adana ya tabbata il- bai tabbata akan kowa ba a cikin ku illa alal ladzi fadarani sai akan wanda ya halicce ni ya aiko ni shine Allah afala taqilun me zai hana ku yi han- ku hankalta ku daina bautan abun banza ku komo ku bauta wa Allah shi kadai
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل يا- ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين كما قوة النبي إن يأمر متانين سمسلونتا تسيا دنقا مس استغفاري لتوبة domin an musulunta an rabu da kafirci an shigo cikin da'irar musulunci amma akwai abin da zai saura shine zunubi wanda ba za a rabu da shi ba shi ko me maganin sa shi ma dole sai an bada maganin sa kenan saboda haka ake bada istighfari kowane annabi sai ya bada wannan istighfari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma haka da yace wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yuti kulli dhi fadlin fadla haka annabi nuhu wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin haka shi annabi hudu wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midrara idan kun tuba wa Allah kun yi istighfari Allah zai sako muku ruwan sama ya kwalala da yawa har ya isa har ya cika dam dam yusritu alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi yanzu ba kuna da ƙarfin jiki ba to zai ƙara muku ƙarfin imani da ƙarfin dukiya da ƙarfin ilimi da ƙarfin yaƙini in kuna yin istighfari wato istighfari ya ba da fa'ida a cikin alkur'ani yana amfanin wajen abubuwa fiye da goma sha shida zai ba da ruwan sama zai ba da dukiya zai ba da ‘ya'ya zai ba da amfanin gona zai ba da zaman lafiya zai ba da aminci ya dai ambata ya zai ba da babban rabo zai ba da soyayyar Allah duk sun zuwa cikin alkur'ani alkur'ani yana cewa a nan kaji ya kirga abubuwa guda biyu guda uku wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis sama alaikum midrara wa zidkum quwwatan ila quwwatikum bi kenan zai sako muku ruwan sama sai ya ishe ku ya kula da ko ina kuma zai ƙara muku ƙarfin imani da ƙarfin dukiya da ƙarfin lafiya da ƙarfin yaƙini da ƙarfin ilimi a wani wuri yana cewa inda muka wuto yana ce yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadla zai jiyar da ku daɗi na rayuwa har zuwa mutuwarku kuma zai ba ku wata falala a wani wuri yana cewa fa qultu taghfirukum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara kamar wannan wa yubdilukum bi amwalin wa banina wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara a wani wuri yana cewa ma kana lahu li'azziba wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azziba wa hum yastaghfirun a wani wuri yana cewa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun a wani wuri yana cewa inna Allah yuhibbu tawwabina to waɗannan abubuwa wajen abubuwa guda goma sha shida bayan samun gafara istighfari yake kawo su an ce wata rana a fadan sai na hasan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane sun zo da bukatunsu daban-daban wannan ya zo ya ce ya jikan manzon Allah ina cikin damuwa wato na yi ta neman aihuwa na yi ta neman aihuwa ina da dukiya amma ban samu aihuwa ba da Allah ka sama min abin da zan yi zan rike Allah ya bani aihuwa yace ka je ka istighfari wani kuma ya zo ya ce mu abin da yake damun mu ya ji kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato rashin ruwan sama ya dame mu fari ya dame mu yace ku je ka tara mutane ku istighfari wani kuma ce na yi fatauci na yi fatauci har na gaji kaina ya koɗe ban samu kuɗi ba yanzu sai in koma ga Allah a bani wata addu'a da zai rike Allah ya bani dukiya yace ka je ka yi istighfari waɗansu ko suka ce gonakin mu sun lalace ko sun ambata masa wani abu ne mai kama da tsuga ko wani abu ne yace ku je ku istighfari waɗansu ko suka ce mu a dam dam muke shan ruwa dam dam din sun kafe ba ruwa ka ba mu wani abu wanda za mu roƙi Allah Allah ya ba mu ruwa ce ku je ku istighfari to da suka tashi sai mutane suka tambaye shi ya ji kamar zon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun zo da ciwon su daban-daban amma ka ba su magani iri daya yace wannan yana cikin alqur'ani yayi yana ce wa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu sama alaikum midrara masu neman ruwan sama in sun yi istighfari Allah zai ba su ishe su wa yumdidukum bi amwalin masu neman dukiya in sun yi istighfar Allah zai ba su dukiya wa banina masu neman yaya in sun yi istighfar Allah zai ba su yaya da yawa wa yajallakum jannatin masu neman gyaruwan gonakin su in sun yi istighfar gonaki za su gyaru wa yajallakum anhara masu neman korami wato dam dam in sun yi istighfar Allah zai ba su wannan kuma abu ne Allah baya warware alkawari wato yanzu duniyar da ake ciki tun da ake ba a taɓa samun duniyar da take cike da istighfar irin wannan duniya ta yanzu ba domin yanzu nan in mutum ya shiga ɗariƙar tijaniya ko kadiriya abinda za a ba shi istighfari zai na adadi mu da yan tijaniya za mu ba shi kullum sai ya istighfari ɗari biyu da talatin a dolensa lazimi da safe lazimi da yamma istighfari talatin cikin wazifa to kaga in an samu mutum goma sun sun sun shiga ɗariƙa istighfari ya ƙaru a duniya kenan shin ruwan sama in ya sako a gonan mai istighfari zai sauka ko a duniya a duniya zai sauka ba gonan mai istighfari ba yusitu alaikum bidrar wa yabdukum bi amwali kuma Allah zai zubo muku dukiya mai yawa in kuna yin istighfari wa banina Allah zai zuba muku ƴaƴa da yawa in kuna istighfari wa yaj'alakum jannatin zai kawo muku kayan amfanin gona da yawa in kuna istighfari wa yaj'alakum anhara Allah zai ba ku dam dam famfo ruwa ishe ku in kuna istighfari kuma in mun auna yanzu tun daga samun mulkin kai kawo yanzu lokacin da aka samu mulkin kai kila ba mu fi miliyon dukan mu gaba ɗaya Najeriya ba mu wuce miliyon arba'in ba wani abu ko arba'in da wani abu ba lokacin da muka mulkin kai to amma yanzu mun haye miliyon ɗari banina sun samu kenan da yawa kuma lokacin da aka fara karban haraji a Najeriya in ji sagawun zel na farko kwan bakwai aka fara tarawa shine harajin arewa duk gaba daya ta yanzu waye san iyakan kuɗin da ake da su a wurin hannun mutanen arewa su kadai balle mutanen Najeriya yusuf ta alaikum bidar bi amwalin dukiya ta samu kenan bi amwalin wa banina ga yaya sun samu wai kallakum yudilkum bi amwalin wa banina wa kallakum jannatin kuma gonaki sun samu zaka za mutum ɗaya na da gona miloli miloli kuma ga turktoci suna yi masa aiki ba sai ya nemi mutane tun da yake mutane duk sun tafi makarantu sun tafi soja sun tafi menene sun tafi menene sai aka kawo tractor ta yi mana noma a maimakon waɗanda aka ɗiba bi amwalin wa banina wai tsallakum jannati wai tsallakum anhara ga dam dam wanda yake an tsare ruwa ta ko ina dam yayi yawa a Najeriya famfo yayi yawa a Najeriya saboda wannan istighfari saboda wannan istighfarin da ake yi ne waɗannan abubuwa duk suka samu Allah baya canja alkawari saboda istighfari ya yawa a duniya shi yasa wannan alheri ya yawa a duniya yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamman za ku ji daɗin rayuwa tun daga duniya kamun ku mutu lokaci ya yanzu in mutane za su yi tafiya sai ce kowa ya shiga ya aje kayansa ya rufe za mu tafi da ba haka ake yi ba da kowa zai ɗauko kayansa ne ya fito za a tafi amma yanzu kowa ya shiga ya aje kayansa ya zauna a rufe za a tafi ko mota ko jirgin sama kana bacci kana tafiya baka sani ba in ka ji zafi sai ka taɓa wani wuri na wuta sai a kawo maka iska mai sanyi mata an hasanin kenan ka shiga ɗakin ka zafi ya dame ka ka rufe ɗakin ka rufe windoji ka kunna wuta cikin ɗakin wai zafi ya dame ka in ka kunna wuta sai sanyi ya dame ka ya condition kenan kana cikin ɗaki in ko a kai talaka ne irin mu a hadiri zaka tayar cikin ɗakin wato fanka matsayi a kawo a kawo iska mata an hasanan kenan in ka baka son ka sha ruwa mai dumi sai sai a sa a cikin randa a sa maka ruwan a randa a kunna wuta ruwan sai ya yi sanyi sai ya zama kankara wuta fa za a kunna amma sai ya sanyi ya zama kankara duk saboda matikum mata'an hasanan ila ajali musamman dinnan kaga mutanen da ba fulani ba kullum in sun ga dama sai su sha madara mutanen da ba mazunta ba kullum sun ga dama sun ci danyen kifi mutanen da ba masu sarauta ba kullum sai sun kwana akan gadon katifa ina aka san wannan akan karon gado ake kwana da akan karamnu ake kwana da istighfari ya yau matikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli fadlin fadla rigunan da ake da su yanzu ko a fada ba a samu irin su da zannuwan da za a gani yanzu a gindin itace mata masu sai da itace da ku a fara ba a sanin irin ba a samu irin wannan zannuwa saboda istighfari yau a duniya yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamman to istighfari saboda haka ne mutanen Amerika da Ingila da kawayensu sun san ba za a iya rikita musulunci ba sai an raba musulmi da hakikanin addinin su saboda haka suka hayi wahabiyawa su kuma suka hayi masu ji musu a raba mutane da istighfari da salatin annabi da la ilaha don saboda fitinu su ta afkuwa sharri tewa a duniya a ce dariqa ba kyau dariqan istighfari da salatin annabi da la ilaha ba kyau shikenan america bukatan ta tabiya leburorin ta sun mata aiki su ne wahabiyawa su kuma leburorin sun musu aiki su ne yan kowace kasa saboda haka a rike istighfari a rike salatin annabi a rike la ilaha a gaskata Allah a karyata kowa a gaskata Allah a karyata kowa in mutum ya ce maka dariƙa ba kyau ka tambaye shi meye dariƙar idan da ya ce akwai istighfari ciki akwai salatin annabi ciki akwai lalace ciki to duk wanda ya ce wannan ba su da kyau ya zama kafiri a qur'anance ko a musulunce to duk wannan sharrin america ne da ingila da kawayensu suka hayi waɗansu larabawa masu koran annabi daga makka su ko suka hayi irin waɗansu mutane don allah don annabi gane sharrin nasara wa ni sabi rabbakum zuma tubu ilai yursilu sama alaikum midraran in kun yi istighfari kun tuba wa Allah annabi da kansa yana cewa a cikin hadisin muslim wanda angarul muzani ya rawaita ya ayyuha nasu istaghfirullah thumma tubu ilai wa inni la astaghfirullah fil mi'ata marra ya ku mutane ku kar ku sake ku yi ta istighfari ku tuba wa Allah ni ma da bana zunubi nakan yi istighfari ɗari balle mu kenan yursilu alaikum midraran wa zidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da ya baku wala tatawallaw mujrimin kada ku juya ku ba Allah baya ku ba hanyar Allah baya ku koma kuna bautan dodo ku zama masu laifi قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين هم؟ to mai karba matarsa da rika a gaya mata rika tijjaniya tana alkawari kenan na yin wannan istighfari da wannan salatin annabi da la ilaha illa din nan wazkur rabbika bukratan wa asila din nan dole sai yayi su kullun har mutuwa na farko kenan nabi ba a hadawa riku wale dukkan masu kyau ne kadiriya tana da kyau shazaliya tana da kyau duk wanda yake ba su da kyau shine ba shi da kyau amma ba a hada su ba a hada tijjaniya da wata dariƙa yadda ba a hada findirmo da miya a kwano daya ba za a hada tijjaniya da kadiriya ba na uku ba a ziyarar waje wanda suke cikin tijjaniya ma'anar ziyara bara wanda ya zama dan sarki a garin su ba zai dauki ko yana yawon gidajen masu kudi yana barin abinci ba da wurin su ba amma ana girmama su ana son su dukkan waliyan Allah na hudu kulawa da sallah na biyar a, girma iyaye da yake tsohuwa ce sai dai ta yi musu addu'a kenan iyayen nata a, da kulawa da lazimi da kulawa da wazifa da kulawa da bikin juma'a in ta yarda na ba ta rike so tijjani bismillah
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين adawa sai suka amsa wa annabinsu annabi hudu suka ce duk wannan maganganu da kake faɗi cewa mu daina bautan dodo mu bauta wa Allah idan mun tuba mun yi istighfari zai ba mu ruwa zai ba mu karfi kaza kaza duk ka ce kai annabin Allah ne ka nuna mana wanda za mu dogara da shi mu yadda kai annabin Allah ne ba ka mana hujja ba to wannan irin magana tun da muka taso a cikin wannan sura ake fatta faɗinta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa ahu man kana ala bayyinatin min rabbi wa yatu shahidun min annabi nu ya ce ya ce in kuntu ala bayyinatin min rabbi shi ko annabi hudu yanzu sun ce masa ma ji ta na bi bayyana ba ka mana hujja ba wa ma na bi tariki alihatina an qaulik tunda baka ka mana wata hujja ba to mu ba za mu bar bautan dodannin mu ba kawai don magana ka kace mu bar bautan dodo ba za mu bari ba tunda baka kawo mana wata hujjar da za ta nuna cewa kai annabin Allah ne ba amma nanu bi tariki alayhi an kauli wa ma nanu laka bi mu'minin mu ba za mu yi imani da kai ba ba za mu yi da maganar ka ba mu bar bautan dodannin mu sai dai ka kawo mana hujja
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون سكتي mu ma dai muna ganin wa'annan maganganun da kake faɗi zagin dodanninmu da kake yi nema dodannin suka haukata ka kake maganan hauka zagin dodannin da kake yi ne da ka rena su kake wulakantar da su su ne suka shafe ka suka mai da kai mahaukaci kake wannan maganganu na hauka in na ƙulu illa atare ka ba su aliyatina bisu qala sai annabi hudu ce inni ushidu allaha na shaida wa allah washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma kuna min duni a gaya wa dodo na gaya wa Allah na gaya muku ba ruwana da dodo duk abin da ba shi da kyau zan gaya wa dodo dodo ba komai bane ba ruwana da shi na gaya wa Allah na gaya muku ba ruwana da dodo anni bari umma fi kuna min duni abin da kuke bauta na dodannin nan wanda kuke barin Allah ku bauta dodani to ba ruwana da shi anni bari umma fi kuna min duni fakiduni jami'an summa la tunziruni kuma ba dodo kadai ba da ku da dodanni duk ku taru ku ce za ku halaka ni kuma ban yadda ku saurara ba ba wai dodo kaɗai ne zai shafe ne mai da nima hukaci ba ku gayyaci dukkan dodannin da ku duk masu ƙarfin nan ku nemi halaka ni kuma kar ku saurara ku gani za ku iya fakiduni jami'an sun maratun zirun ba za duk gaba ɗaya ku taru a kaina ku nemi halakar da ni ku gani za ku iya kar ku saurara mini إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إني ني إن جاء النبي هود كان قاعد كتنا آداوا abin da ya sa duk gaba na ce muku duk ku taru a kaina da ku da dodanninku duk kar ku saurara ba abin da ya same ni ba za ku yi min komai ba domin ni na riga na dogara da Allah rabbi ubangiji na wa rabbikum ubangijinku da ku da dodannin naku duk ubangiji na Allah shine ubangijin mu gaba ɗaya da ni da ku duk gaba gida ko ba ni da ku kadai da dodanni ba ma min dabbatin illa wa akhidun bi nasiyatiha kowace dabba ko a sama take ko a ƙasa take ko a ruwa take ko a cikin ko ina take Allah shi ke rike da ita shi ke sarrafa ta ba ta iya komai sai abin da Allah ya ga dama wato nafiya abin da ake kiransa nafiya wato mutum ya katuwar toliya a goshinsa tun an samu toliyan nan an rike fato an gama da shi sai inda ake so dole sai ya bi saboda haka afizun bi nasiyatiha Allah shi ke rike da kowace makwarkwadan kowace dabba komi kankantarta komi girmanta tana hannun Allah sai yadda ya ga dama yake yi da ita saboda haka ko kun taru za ku wani ba za ku iya batun da kuna hannun Allah ni ko na dogara da Allah da ya aiko ni rabbi wa rabbikum ma min dabbatin la wa akhidun bi nasiyatiha a can baya an gaya mana dabba komi girmanta komi kankantarta Allah da ya kawo ta daga babu ya saukar da ita cikin wannan wuri na duniya shine zai ciyar da ita shi zai ba ta iskan da za ta shaƙa shi zai ba ta ruwa ta sha shi ne kuma zai ba ta wurin zama shi ne zai ba ta abin aure wanda za ta aura dabbar kowace iri ce ko a ruwa take ko a tudu ko mutum ne ko menene to anan ko an daɗa ƙara mana ilimi wai ba ciyarwan kaɗai ba duk inda mutum yake duk inda kowane abu yake ma yana hannun Allah ne siyar da Allah ya sarrafar da shi ba wai ciyarwan kaɗai ba duk inda kake ma kana hannun Allah ne siyar da ya da kai a nan akwai aƙidar sunna akwai aƙidar jabariyawa da ƙadariyawa to aƙidar sunna tana tsakanin jabariyawa da ƙadariyawa su jabariyawa sun ce mutum bai da komi sai abin da Allah ya da shi kamar yadda ka san alƙalami bai da iko ya rubutu sai yana hannun mai rubutu kuma sai abin da bai rubutu yake so ya rubuta haka alƙalamin zai yi to haka dukkan mutum yake hannun Allah saboda haka komi mutum yayi Allah ne yayi to wannan ba a san Allah ba ana kiran wannan abun jabariyanci wato kullum mutum yana cikin tilashin Allah sai yadda Allah ya yi da shi su kuma a kadariyawa suka ce in mutum ya faɗi haka to ya dangana wa Allah zalunci kenan kana so ka gaya mana Allah ya tura mutum ya je ya sabu sannan Allah ya sake kama shi ya sa shi a wuta Allah ne ya tura shi je ya sabu Allah ne ya kama shi ce ya yi laifi kuma ya sa shi a wuta kana so ka dangana wa Allah zalunci kenan shi Allah ya riga ya yi ka ya yi maka ƙarfi ya yi maka hankali ya baka dama in kai mai kyau kai ne kai ba ruwan Allah in kai mummuna kai ne kai ba ruwan Allah to waɗannan su ba san Allah ba wannan sun mai da Allah kawai makerin mota makerin mota tun da ya kera mota ya miƙa wa kamfani har yanzu bai san inda take ba ko ta faɗi a rami ko tana gudu ko tana da rai ko shi bai sani ba amma shi ya kera a Allah ba haka bane Allah tun bai yi komai bai ta yake tare da komai din har ya kawo komai din har ya girmama komai din har ya kai shi matukarsa har ya halakar da shi duk yana tare da shi Allah amma abin da ya nuna ga kyakkyawan abu ya ce ka yi ga mummunan abu ya ce ka bari to kyakkyawan da ya ce ka yi nan kai ka yi in ka kasa ka tuba kamar yadda ya umurce mu yanzu ga mummunan abu kada ka yi in ka kasa ka yi ka tuba wannan shine aqida ahlus sunna amma kar ka sake cewa komai daga Allah yake zuwa komi daga Allah yake zuwa amma Allah baya umurni a yi mummuna kuma ya sake kawo mutum da mummunan aiki a'a ya ce ai mai kyau wa asinu inna allaha yuhibbul muslimin inna allaha la ya'muru bil fahsha wannan shine matsayin ahlus sunna a cikin aqida zuciyarka ka tabbata ba abin da zai faru sai abin da Allah ya yi kuma a zahirin lamarinka kai kokari ka yi mai kyau kada ka yi mummuna balle ka san inda zaka sa shi domin in kai mummuna ka dangana wa Allah to kai laifi ka yi mai kyau kada ka yi mummuna in ka yi mai kyau ka gode wa Allah Allah ya yi ka ya yi maka aiki mai kyau ya dangana maka ya ce naka ne zai baka rana ya saka aljanna faralarsa in ka yi mummuna ka ce wannan aikin shedan ne ba aikin Allah bane shedan ne astaghfirullah astaghfirullah shedan ne shikenan ka samu tsumman goge bakin mai shi shedan ba ka ce shedan ne ba ruwan Allah inna la la yamru bil fasha shedan ne inna ma yamurkum bisu'i wal fahsha'i wa anta qulu Allah ma la ta'lamuna in kai mummunan aiki kace shedan maza maza ka tuba kar ka zama bawon shedan din ya bani adam aram ajikum aram ajikum ya bani adam Allah ta budu shedan innahu lakum aduwwun mubin kar ka yadda kuma ka bi shi kace duk abin da kai shine yayi kana dangana masa a'a kai ta kokarin yin mai kyau din ka nisanci mummuna din to anan dai an nuna mana kamar yadda aka nuna mana ba mai ciyarwa ba mai shayarwa sai Allah shi kadai amma akwai mutanen da suke isar da abun hannun bayin Allah zuma halifofin Allah wa an fiku ma ja'alakum mustakhlifina fihi in ka ciyar da matarka abinci ko ƴaƴanka ko bakinka ko marayunka kai ka ciyar da su amma Allah ne ya ciyar da su amma kai wakilin Allah ne khalifan Allah ka dauki kayan Allah karba bayin Allah in ji Allah kuma Allah zai baka lada wa an fiku ma ja'alakum mustakhlifina fihi to anan kuma an nuna mana ai ba ciyarwa kadai ba komi ma kowace dabba tana hannun Allah sai yadda yi da ita ma min dabbatin la wa'atu bi nasiyatiha sai kaman ka tambaka ta shi Allah yana yake ne wanda yake rike da komai da komai da shi inna rabbi ala sirati mustaqim yana kan babbar hanya in kai babbar hanya zaka same shi wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u inda Allah ke ne bi hanyar annabi zaka same shi Allah nan da yake rike da komi da komi da kowa da kwashi yana ina ne aka ce inna rabbiya la sirati mustaqim yana kan babbar hanya in kai babbar hanya ta annabi Muhammad zaka same shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula
فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ
فيتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا إذا كما كوكاكي مغانا kuka ci gaba da bautan dodanni ba ku bauta Allah na wanda yake rike da komai da kowa ba faqad ablaqtukum ma ursiltu ilaykum ni dai Allah ya zai na isar da aikan da Allah ya aike ni zuwa gare ku an ubudullaha an ubudullaha ya qawmi ubudullaha malakum min ilahin ghayruhu na faɗa muku abin da Allah ya faɗa muku bauta Allah shi kadai ba ku da wani Allah ban da shi kuma ku tuba masa ku bauta masa shi kadai na gaya muku wa yastakhli rabbi qauman ghayrakum idan kun kifa Allah zai halakar da ku ya kawo waɗansu mayinku ya sa a bayanku suka ce sun ƙi suka ce sun ƙi da suka ce sun ƙi shikenan sai wata rana sun yi shekaru masu yawa kullum suna cewa har yanzu dai shiru ka ce za mu hallaka har yanzu dai shiru ka ce za mu hallaka قالوا وجيتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بآية إن كنت من الصادقين قال إن آه قال إنما العلم عند الله آه آه بإتفاعتنا بآياتنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكن أريكم كما تجهلون har lokacin da yake cewa mumtsiruna بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا تري إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين shikenan suna cikin wannan hali sai aka yi fari da aka yi musu fari zafi ya ishe su rashin ruwa ya ishe su sai aka ɗauro hadiri suka ce madalla ga hadiri nan za mu samu ruwa annabi hudu ya ce wannan ba hadirin ruwa ba ne hadirin abin da kuke neman ya zo in ne ya zo wallo mastajaltum bi rihun fiya azabu nadim wata iska ce wanda take da wata azaba mai raɗaɗi ita ce ta zo muku to shi sai aka kawo iskar sakhara alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin huma fa tara alqawma fiha sarika annahu ajal nakhlin khawiya fa hal lahum min baqiya iska ta zo ta girgizawa tana jefarwa tana girgizawa don min kulle shay'in komi sai aka sai iska ta halakar da shi fa asbahu la tara illa masakinan duk gabaki da sai suka zama kamar dibinai ne suka fadi ga su manya manya masu tsawo sai suka ta faduwa ko ina gawayen suka gani a kasa ba abin da ya saura sai gidaje kawai duk sun fadi a kasa sun mutu kwana bakwai iska tana bugawa sab'a layalin wa samaniyata ayyamin wuni takwas dare bakwai suka hallaka a ƙarshen adawa kenan ma ursiltu bi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah zai kawo waɗansu mutane bayan ya halakar da ku wala tadurrunahu shay'an halakar da ku ba zai cuce shi da komai ba rashin bauta masa da bautan dodo ba zai cuce shi da komai ba ba za ku iya cutarsa da komai ba wala tadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz inna rabbi tani Allah ubangiji na hafizun mai kiwo ne ala kulli shay'in akan komai
ولما جاء مولا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ wato su mutane ne waɗanda suke masu girman jiki masu yawan dukiya a cikin suratul shara muke ji da aka ce kabar adul mursalin إذ قال وقوم هود تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم برشتم جبيرين فاتقوا الله وأطيعون wato mutane ne masu yawan dukiya su gina manya-manyan gidaje akan manyan tituna kamar yadda yake faruwa yanzu manya-manyan gidaje akan manya-manyan tituna kuma ga dukiya ga komai to shikenan sai Allah ya harkar da su da iska kamar yadda ya zo a cikin alhaqatu kamar yadda ya zo a cikin suratu suratul qamari ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ يا يند أمور نمو يسوكا يزو shine halakar da kafirai kamar yadda annabi hudu ya gaya musu ya tsoratar da su basu tsorata ba da halakar ta zo najjena hudan mun tseratar da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da shi da wanda suka wanda suka imani tare da shi mun tseratar da su tare da rahamarmu والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من سيتدسوا من عذاب غليظ daga azaba wadda take mai kauri azabar iska mai karfi kenan to wannan da ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha masu karatun fidda ami cikin khasi su ce haza amun uri da bihil umum ko haza amun uri da bihil khusus ko haza khasun uri da bihil khusus suka da aka ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ne wa kullu dalalatin finnar kuma kowace bata mai yin ta dan wuta ne to da aka faɗi kullu anan sai aka ce to wannan kullun ba sauran waɗansu irin kullu ne wallahu bi kulli shay'in alim Allah khaliqu kulli shay ba irin sa bane wannan kullun wato amun ne uri da bil khusus wato ba kowane abu ne aka wa aka ce bid'a bata ba domin manzo Allah ya ce wani wuri man sanna sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من أمل بها إلى يوم القيامة duk wanda ya kawo sabuwar hanya mai amfani ta amfani mutane to za a ba shi lada kuma duk wanda ya koyi da shi shi ma za a ɗauko ladan wanda ya koyar ɗin a haɗawa mai koyarwa ɗin wanda ya buɗe mummunar hanya wanda can ba santa ba za a ba shi zunubi duk wanda ya koye shi ya wannan mummunan aiki za a lafto masa kamashonsa na koyar da wannan sharri to wannan shi ya nuna cewa ashe kullun nan da aka faɗi ba shamila ba ce domin in an ce kowane abin amma nan bidiya abin da annabi bai yi ba abin da sahabbai ba su yi ba shine bidiya ko abin bai da asali cikin qur'ani da hadisi shine ma'anar bidiya to misalin sai aka kawo wasu abubuwa guda shida a ƙur'ani wannan abubuwa guda shida su suke tafiyar da wannan addini da za a shekara dubu goma nan gaba ba yi tashin kiyama ba to mu musulmi ba za mu bukaci wani abu daga waje da musulunci ba komai muna da shi a ƙur'ani shin wannan abu sabo da ya zo a cikin abubuwa guda uku wanda annabi ya zo domin su da abubuwa guda uku wanda annabi ya zo don ya hana su a cikin wanne suke su wannan abun da ya zo sabo a cikin wanne yake domin allazina yattabuna rasulan nabiyyan ummiyya allazi yajiduna maktuban inda fi tawrat al-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu annabi ya zo ne don ayi waɗannan don kuma a hada waɗannan guda uku misali yanzu an bai hau jirgin sama ba sai a kawo jirgin sama za ka ce ga jirgin sama nasara ya kera ya kawo a hau ta an bai hau jirgin sama ba sahabai wasu jirgin sama ai hau jirgin sama ya zan bid'a sai a tambaya shin hawan jirgin sama alheri ne ko sharri ne zai hutar da kai daukan kaya zai hutar da kai tafiya da kafa kuma Allah ya ce mana والخيل والبغال والحمير تركبوا زينة ويخلق ما لا تعلمون na halitta muku dawaki da jakuna da alfadarai da raƙuma don ku hau ku lafta kayanku ku je gari a huce da sannu ma zai halicci wani abin da ba ku san shi ba kuka sani ko wannan abin ne ya zo shin tukun alheri ne ko sharri ne hawan jirgin sama ya hutar da kai ta annabi baya hana alheri domin dama an aiko shi don alheri ne الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي مكتوب في النبي يأمرهم بالمعروف وينهي عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تو to in alheri ne musulunci baya hana alheri sai da alherin da zai cutar da wani misalin kawai mutum shi a ganin sa in shagiya zai ji daɗi alheri ne amma wannan alheri zai cutar da wani don hankalinsa ya bace zai daki mutane zai daki mutane zai bata dukiyar mutane ko kuma mutumin da yake neman mata shi a wurinsa in ya samu matan nan alheri na wurinsa to wannan alherin zai jawo sharri domin zai zai bata sunan wata mace da danginta zai bata danginsa shi ma in an haifi wani da zai rasa uba an bata dangi to ga wannan sharri ne wannan alherin ya zama sharri amma duk alherin da ba zai jawo sharri ba to annabi baya hana shi to shi kenan sai aka ce to ga lantarki ya zo annabi zamanin sa ba lantarki ya za a yi in an yi amfani da lantarki an yi bidiya annabi bai yi ba sahabbai ba su bace to shin kam lantarki alheri ne ko sharri ne to annabi bai hana alheri ga rakoda ga rediyo annabi bai yi su ba sai sai annabi ya ce ballighu anni ku isar min da aika na ku isar min da aika na yanzu isar da aika na baki ai na lasfika yafi na lasfika ku ai na rediyo yafi na rediyo ku ai na talabijin yafi don kana ganin mutumin kana jinsa wani a isar da aikan manzon Allah ne ko da annabi bai yi ba to in ya gani ba zai hana mutum da alheri ne to akwai waɗannan ma'aunai haka za a dinga tafiya da su su su su su banka ne su ruwan firij ne su telefon ne duk waɗanda a ciki zaka sa shin alheri ne ko sharri ne in alheri ne annabi zai hana ba don dama an aiko shi don alheri kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin to saboda haka misali mutane su je su tar da waɗansu mutane cikin masallaci sun yi sallah sai suka taru suka yi kawanya sai suka wata shimfiɗa tsakanin su sai suka karanta a'udhu billahi minash shaitanir da fatiha da istighfari da suka karanta fatiha sai suka kama wani karatu na istighfari suka yi da yawa sannan suka yi salatin annabi suka yi da yawa suka yi la ilaha da yawa sai mutane suna kallo sai suka gudu suka tafi wajen malamai an riga fatawa da yau mun ga waɗansu mutane sun taru a masallaci ba roƙon ruwa suke yi ba ba wani fida'u suke yi ba ba wata takara suke yi ba suna yi mana ba mu san shi ba za mu kore su koya za mu yi malace dakata ba zan yi hukunci ba sai na ga abin sai a zo da malam shi ma ya ga sun yi alwala kamar jiya sun yi sallah irin ta kowane musulmi sai suka yi da'ira kamar da suka ta auzu billahi minash shaitanir rajim gaba daya bismillahir rahmanir rahim gaba daya suka karanta fatiha gaba daya suka istighfari da yawa suka yi salatin annabi da yawa suka yi la ilaha da yawa ce malam kaga abin da muke gaya maka kenan wannan eh to eh wannan abu lalle ba munkarun bane ma'rufun ne annabi baya hana istighfari baya hana salatinsa baya hana la ilaha illallahunsa kuma zikiri ne a masallaci an gina masallaci kuma don a yi zikiri ne fi buyutin ajalla an turfa wa yuzkar fi hasmu yusabbihu lahu bil gudu wala sar rijal la tulim tijaratun wala an zikrillahi dama an gina masallaci don zikirin Allah don sallah ne ko da ke wannan irin tsari ni ban san shi ba in ji malam to tunda baka san shi ba za mu kore su ba ku kore su Allah ya ce babu azzalimin da wanda ya kori mutane suna zikirin Allah a masallacin Allah wa man azlamu mimman mana masajid la yuzkara fi ismuhu to shikenan malam shikenan kaga wannan an tabbatar da shi zikiri dai ma'rufu ne ba munkarun bane kuma khairun ne ba sharrun bane to sai washe gari ko sai aka dai aka da wasu ma sun yi sallah daga suka yi sallah suka dauki lasika su zagi wannan bawan Allah su zagi wancan bawan Allah su zagi wancan bawan Allah wancan mushriki wancan kafiri arga ta zo zo mu je ka ga waɗansu kuma sai aka je sai malam ya ga sun yi sallah irin na waɗancan jiya da suka gama sai uf wane kafiri wane kafiri wane mushiriki wane mushiriki sai malam ta uzu billahi ai raɗan mutum ko ba a masallaci ba ai haramun ne ko ba ko a bayan gida raɗa ai haramun ne ko ba waliyi ba ko mutum ordinary kai raɗansa ai haramun ne kuma ba a masallaci ko a bayan gida wannan haramu ne wannan munkaru ne ba maruhu bane wannan munkaru ne zagin musulmi sibabul sibabul muslim fusuqun wa qitalu kubru zagin musulmi fasikanci ne mare ta wannan kan munkaru ne munkaru ne zagin musulmi munkaru ne to kaga daga da waɗannan ake auna ma'ruf munkar khairun sharrun tayyibun khabithun ngaman ko ne ai to yanzu wani karɓar amina masu sarkin kudin sarkin ta aiko a karfi to a mai karɓawa mata mace wazifa a gaya mata rika tijaniya sharaɗinta in mutum ya karɓa ba zai bari ba wa hu bi adila za a hattu kuma mutum zai dinga yi safe da yamma wasu kulima rabbika bukurtan wasila ko mutum ba zai haɗa ta da wata ɗariƙa ba ba haɗa tijaniya da wata ɗariƙa ko mutum ba zai ziyarci wasu wale ba sai wanda suke cikin dariƙa tijaniya kuma za a kula da sallah za a kula da haƙƙin miji za a yi lazumi da wazifa da zikirin juma in ta karɓa na ba ta ɗiga shehu tijani radiyallahu anhu to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah ya saka wa shi mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana dukkan sharrori dukkan alheri Allah ya kawo mana dukkan sharri Allah ya kore mana Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عمرك والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين